بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim yanzu haka muna daren juma'a ne daren 12 ga watan jumadal ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 16 ga watan 12 shekara ta 2021 mun haɗu ne a wannan ɗakin taron namu na gabatar karatu da karatu daga cikin littafin sahi muslim na imam muslim ibn hajjaj rahimahullah ta'ala kuma taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi wannan kuma Allah da shine kaset na 452 daidai da fatan Allah shi datar da mu ana jin mu da sauraron mu ne daga nan darul hadisin salafiya wadda darul hadis makaranta ce da albani gina don kadai cimma manufofinsa na da'awa ta fatan allah da nufi allah jagorance mu idan ba manta ba mana kin babu bayanin fadlis salatil jama'a babu bayanin fadlis salatil jama'a a yadda mun zo hadisi na kusa da ƙarshe hadisin amr ibn naqid akan shi muka kawo za mu karanta sai mu dora da sauran bayanin ta shafi karatu insha Allah ta'ala imam muslim ce haddathani amr ibn naqid قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحدب بيوتهم ولو علم أحد أنه جد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء وأن حديث ما التي حدثنا أمر ناقد أمر الناقد يا بام حديثي سنة أمر ابن محمد الناقد يتي حدثنا سفيان بن عينة مال سفيان بن عينة بام حديثي عن أبي الزناد دق أبي الزناد شيكم سنة عبد الله ابن زكوان an a'raj daga imam a'raj shi abdurrahman ibn hurmuz kenan yace shi kuma an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faqad nasan fi ba'di salawat ya ne wasu mutane bai gani ba a wata daga cin salloli da yake yi faƙala sai ce laƙad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas na himmantu umarnin ba da umarnin wani mutum ya ja mutane sallah sun ma'ukhalifa ila rijalin sannan in juya in tafi wajen wasu mazajen da ya ta hallafu na ana suna ƙin zuwa wannan sallah ɗin fa'amura bihim sai ba da umarni da su waɗannan mutane da ba sa fita sallah fa yuharriqu alaihim bi huzamin hadabi biyutahum sai a ƙona gidajensu da dammuna huzam jam'i na dami kenan damma na na haɗaf shi ne ƙiraruwa a ƙona gidajensu lau alim ahaduhum annabi ce da ɗayan siyasan annahu ya jido azaman saminan zai samu wato ƙashi mai maiko la shahida hada ya lace sallah ɗin sai ce ya ani salatul isha yana nufin sallar isha ɗin kenan jama'a fanci wani abin ko Allah samu dace kan kuma ta babu yana bayani kan falalar sallar jam'i da kuma mene wato bayanin narkon azaba da gargadi da aka akan mene kin fita sallar jam'i din ina fatan fahimta idan muka kalli wannan hadisi kware da gaske za ga akwai tsoratarwa a irin yadda Allah sifata manzan Allah da rahamarsa da yadda kuma aka san shi aikace da ɗabi'arsa na rahama har abin a kai ga ce ya himmatu kuma ba wai wasa yake ba kamar za ka ce mutum ba irin sarakunan ko shugaban ko za su yi abu na barazana a duk abin da zai faɗa gaskiya ne kawai ya himmatu da azama hamamtu ya ce ya himmatu a tara itace a je a samu mutane suna cikin gidan sako na gidan da su da gidan da dukiyar da komai duk ta lalace gaba ɗaya ina fatan fahimta me laifin da suka yi kai sa haka shine laifin rashin zuwa sallar jami'i jama'an fanci wani abun ko wani na nuna girman sallar jami'i za mu zo mu ji wani yana ga cikin dalilan waɗanda suke ganin sallar jami'i farilla ce kuma farilla ta ainihi wato farda ainin ce farilla ce ta dole dole akan mutane domin in ba farilla ba inda a ce sun ƙi musahabi ne aka ga ba za a masa wani hukuncin ba in ka kalli ta'arifin fardu ko kuma wajibi da ta'arifi na musabi aka ce farla mecece me wajibi ma yusabu fa'ilu imtithalan wa yastahiqu tarikuhu al-iqab shine wanda idan me shi yayi don Allah shine imtithala in kai ne kawai adatan baka da lada amma idan kai san bod addini umarce ka za a baka lada amma wa yastahiqu tarikul iqab wanda ya bar shi ya cancanci uquba shi mai alwarkatu ma cewa mene wayo aqabu tariku ana mai yin sa uquba masu gyaran ilimin matsalolin usul fiqh suka ce abin da ya kamata ce wa yastahiqu tariku liqab amma ita uquba tana mashi'a ga Allah madaukakin sarki ne in ya so azaba wa in sha'a ghafara jiwa na fatan fanto na abu to shi ko musahabi ba ma yusabu fa'iluhu imtithalan wala aqabu fa tarikuhu shine abinda in mutum yi da neman lada za a bashi lada ibada cin kai da lama za a baka lada amma in mutum bai ba za a mai ukuba babu zunubi akai kan mutumin da ya tashi bai salla nafila bayan magarba din nan ba ai akwai nafila bayan magarba ko to idan mutum za a bashi lada amma wanda bai bayyana da zunubi yana wani zargi da shari'a ta yi masa karakan wannan aiki din to wannan sai a ce da shi mustahabbi to kenan nan da annabi ya ce na yunƙura in je in ƙona gidajensu za a masu uquba ne uquba kuma kala-kala uquba ta farko ta asarantar da su gidajensu haka ne ko uquba maliya kenan asarar gidaje sannan uquba ta yi mene asarar rayukansu ina fata kun fahimci wani abin to kaga sai zama asarar raika asarar dukiya kuma mai yiwa akwai family a gidan duka asara wannan wannan uba in ba wajibi ba abin da sa a mutum uba irin wannan da haka magana ta gaskiya da mu zo mu ji shine ita sallar farilla ita sallar jami'i wajiba ce kuma karkace to sallar isha kawai aka faɗa a nan wajen a'a akwai hadisai daban-daban da suka zo wani hadisan sun bai da cewa sallar asuba ce manzon Allah yake ne wa'annan mutanen wasu hadisan sun bayanin sallar isha wasu kuma sun bayanin sallar mene sallar la'asar sannan wasu kuma sun zo da bayanin sallar mutlaqan da aka ba suka ce duka duka sallolin suna ɗauka wannan hukunci din sai dai wannan zikirin fardin min afradil am yu'akkid wa la yukhassis ina fatan fahimta shine dan an ware wani an kira shi a cikin am an bato kawai ba hukunci akalla ka kan shi ba to malami suka ce yana karfafa ne ba ke bance wannan da hukunci kawai misali tanazzalul malaikatu malaiku na sakkowa a dalailatul qadri su zuba su zuba sai aka ce war ruhu haka nan ruh shi ma yana sauka waye ruh jibril alayhi salatu wassalam to yanzu wani hukunci ne daban a'a kawai zikru fardin min afradil am ina fatan ba aka ce mini yu'akkidu wala yukhassis kaman da Allah ke cewa alladina amanu la ta'kulur riba sai aka ce mini adhafan mudha'afa kar ku ci riba ninkin baninki ina fatan fahimta okay to ci riba yake dan ya halasta kenan ko kun gane magana ninki baninki ita ce aka hana kenan a an bambaci ninkin ba ninki ne liba sha'atiha ina fata saboda mun da ke ciki amma ko ta naira ɗaya ce da sunanta haramu Allah sa kun fahimta don haka hukuma kan karatun cewa wannan salu aka ambata duka jam'i ne in kana wasa da shi baka zuwa ba lalle ka ji hukuncin kenan Allah sa mu dace sannan hadisin ya karantar da mu wani abu wanda cikin masu kyau ba gasin wani abu shine aibata mutane da kwatanta mutane da misalai da rayuwar da suke gani yanzu maiwa a faɗi wannan cewa hukuncin wani ba zai gane wato rashin dacewar abin ba amma sai annabi kwatanta su da duniya da arabin duniya mutane su iya ganewa idan da mutane sun san za su samu ta duniya ne a cikin sallolin nan annabi ce mene da za su zo wannan salloli din a takaice kenan annabi yana cewa mene alhalin ita wannan duniya din bata kai darajar samun wannan salloli din ba amma mutane suna fifita mene samun duniyar akai tsakanin da Allah kamar da muka faɗa jiya yau a ce za a tashi karatun nan a raba mutane naira dubu biyu na ce za a raba za a cika rabin masallacin nan kun ce hawa jama'a za a samu eh dubu biyu kawai to a idan wanda yake da imani shi sa kuje muke addu'a cewa Allah ka azurta mu da yaqini da amintuwa da Allah Allahumma rzuqna yaqina bika wathiqa ka azurta mu yaqin da tabbayi saboda yadda da abinda Allah ya faɗa din samun imani zai sa mutum ganga gasgata wannan maganganu din ina fatan fahimta majalisi irin wannan wanda annabi ce mala'iku za su sauko rahama za ta sauko za a yi kaza za a yi kaza ka kwatanta shi da dubu biyu to wani fa ya fi ganin kimar dubu biyun nan ko da za karanta mai falalan wa'annan hadisan cewa ƙalibi ilmin wa innal mala'ikata la tadawu ajnahataha li talib ilmi sai ce mene ridan bima yatlubu mala'iku suka zo su shimfida bukafukan shi ko ka zauna saboda mene yarda da abin da yake nema Allah kuma ce Allah na mala'iku da wai suna nema suna salati da addu'a ga mene ga mutum da yake nema da mai kantar da mutane da kuma su neman ilimi kenan kun fahimci abin to ka duba falar da aka faɗa zuwa wajen karatu amma duk mutane ba su iya gano nan karatun ba amma da za a zo da abin nan a ce kuɗi dubu biyu ko muka kira dubu biyu ko ko a nan wajen mai shayi za ka cinye ta a yau in aka yi muka gaggyawan haɗi ka ce ƙaura yanko maka hanta nan a fashe maka ƙwai a sa madara abin da ka ji dubin kawai ta rarake haka ne ko ba haka ba to amma ka duba da mutane suke quantifying suke fifita duniya kamar da Allah ce bal tu'thiruna al-hayata dunya mutane kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa al-halul lahira ita ce mafi alkhairi ita ce kuma ke da tabbas amma duniya da kake kallanta ko da tana da khairi ba ita ce khairun ba kun fahimta a tana da nata alkhairin watakila domin ita ce mashuka lahira din wa abqa ita ko babu kai ita daru na fadi ne kamar da imamu ne ke faɗa gida ne na ƙare ba wanda ya zauna laukan duniya ta dumu da aliha lakar rasulullah hayyan wa baqiya da ce ana tauma da kaga annaba suna nan ba gida da wama ba amma lahira shine gida na tabbas kuma na dindindi can ne kuma ake jojin akan duk abin da kai to amma mutane haka suke shi yasa sai a kira sallah saboda rashin wannan imani din sai ka samu mutane suna tafiyar har lokacin sallah a gama sallar jam'i sai can shi ka ganshi can sai lokaci ya kusa fita ma sai kwakwakwabin da kwakwafa ya tashi wannan gaskiya ko wato jahiltar addini kwarai da gaske kuma da jahiltar saƙon Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi za ga mutum na yin haka amma kokarta ibnu abi shayba ku duba karatun da suka kawo salaf yadda suke gaggawar yin ibadu na sallah saboda sun yi da wani lamari idan za mu zo makanta ko a mako mai zuwa in kuma lokaci ya mata ƙila yau kenan za ga salaf ko mutum bai da lafiya ko mutum bai da lafiya haka za a kamo shi a kama kama da kirin kafa shi na jan ƙasa sai an zo an sa shi a sauka asali yana da uzuri haka ne ko ba haka ba yana da uzuri ne ya zauna gida ya sallar shi to amma yana ganin waccan asarar ba za ta yi ba sai sa uwa da kani aka kamo shi aka kirra ana jin kafa shi na jan kasa haka ba su ma iya ɗauke shi ba watakila saboda sai zo a sa shi a cikin sahu haka salaf suke yi da haka idan mutum ya rasa sallah jaji ake mashi Allah subhanallah fa ka samu asar wallahi asar maka Allahu akbar Allah mai da alkhairi kai kai sanu kai kai kai to kuma aka ce wani cikin salaf idan ya fito sallah ya zo tar da an taso masallaci kai salaf da muka ce zamu koyi da jama'a sai fa an yi da gaske fa billahi lazi salafiya ba a baki take kawai fa aka ce idan ya taso suka taso sallah suka to suka ga an taso masallaci mutum sai wub ya shige lungu yana jin kunya a gashi bai samu sallah a jam'i ba kunya a ce wani baka samu sallah ba ai ya jawo kai ya ga ya gama shin wala sai ya samu lungu sai ya kwana ya koyi kawai sai an gama wucewa gaba ɗayan in gida zai koma ya tashi ko mene ba dai zai da a kwance na wannan hali din ba ina fatan fahimta don haka wannan ma'auni annabi bayar sai kan ga auna mutane da haka to yanzu wannan awon da aka yi fifita duniya da muka yi da mutane suke yi wannan abu ne mai kyau ba abu ne mai kyau ba yana da kuma lalacewa al'umma ne ina fatan fahimci wannan abu mai waka ce to yanzu kuma malam ka ce sallah baka ce wasu ne aka samu tsiraru za mu zo mu karanta mako mai zuwa insha Allah ta'ala mu ji suka ce suna gane alamun munafakai idan ka ga mutum baya zuwa sallah amma ko da kai munafiki zai ce kai musulmi ne fa dole kai aikin musulunci su ne ake irin wannan magana a kansu amma irin su abubakar umar aliyu usman da sauran sabi abla dan masaudu ubay bin wannan duk ba su da wannan matsala din allah ne ya samu dace wannan hadisi kenan da maji muka ce zamu dan tashi akan shi mai dan washin haka wallahu musta'an mun ce sai mun gama karatun sai mu waje sharhin ko malik qala haddathana ibn mayrin qala haddathana abi قال حدثنا الأعمش وحول السند قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لو ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار مالك حدثنا نمير مالا أن نمير يابام حديثي قال حدثنا أبيتي بابانا يابان حديثي قال حدثنا الأعمش يتي مال الأعمش يابام حديثي وحول سند مسلم يجويا يقوم وتمكن داشي ما نوانا حاسا بإذن كي يغن حاول لنا حول السند يا تنز إسنادي إم أم فإنتكو ما نشي مكينا يا تاشي لغوانا مكان تمال واني عبد الله ابن مير ina fatan fahimta ya kuma makarantawa kuma yanzu kenan sai ce haddathana abubakar ibn abi shayba yanzu ya kuma makarantar malam abubakar ibn abi shayba kenan an banci abin ko wa abu quraibin da makarantar malam abu quraib shine muhammad ibn ala al-hadrami yace wal lafz lahuma wannan lafazin na abu quraib ne da abubakar ibn abi shayba qala suka ce haddathana abu muawiya dukkan suka ce abu muawiya ba mu hadisi an al'amash daga imamu amash an abi salihin daga abi salihin an abi huraira daga abu huraira kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce inna afqala salatin alal munafiqina lalle sallah mafi nauyi akan munafakai sai ka ce me kenan wa kullu salawati thaqila alal munafiqina lakin asqala minha su ne wanda annabi zai faɗa dukkan wata sallah tana munafiki nauyi da ƙare ke yin ta kun fahimta za ta kira za ga yana da nawa ba za ga shi da kazar kazar ba ko a cikin sallah sai ga shi kamar magi kamar inda bure da arwa din nan sai ga bai da wani kwazo haka in sujuda sai ga yana dunkulewa kamar dunkulen nan haka ba za ga yana miƙewa yana buɗewa ba malamai suka ce yana ga cin alamar nuna kasala a sallah irin wannan abin nan ba ga yadda annabi yake yi yubdi da ba'aihi wai jafi fi sujud haka annabi yana bude hannayen shi yana bude kafafun shi kuma yana miƙewa amma ba irin wanda suke gulubi ba kuma dan na ga wasu masu sallah a wani gari malam zaka kaman za su kwanta haka suke sujuda din kaman za a kwanta fa kun fahimta amma na jin sun kare masu irin wannan sallah yanzu ko kansu ya waye a haba a an wuce lokacin kuma a ina har yanzu a yi karatu ya kamata ce an wucin nan su ma rashin fahimta ne nasu bin abubakar ta cikin sifar salati cewa annabi yana bubudawa a sallah sai suka dauka budawa menene shi ne mutum wannan miƙewa gaba daya an bace wani abun ko afallahu anna wa anhum jami'an Allah ya shafe mana ƙoƙarin sunna ne suke sai suka kuskura fassara da fahimta ina fatan fahimci wani abu to wannan malik suka ce wannan bubuɗa wanda ake a sallah alamar ka zo cikin ƙoshin ma'ana cikin ɗa'a da daɗin rai kake wannan abu ma ga mutum naka yana ga to kamar an dai to ya muka iya tun da an ce sai mun yi ko fahimci wani abu haɗari ne babba jama'a wani zai gaje shi azumi fa in ba ma da an ce dole ba shi ba zai ba ba gunta bane ya dan uwa sai ai ni na fala na farlan ma dan dai an ce dole ne kawai zan iya amma abin nan ba madan a ce kana fuskanta wani ibadu da jidda nishadi haka magabatan ka suke aka ce annabi daren shebaci me yake samu ya bara ila sallah sai je ta da sallah illi miladin shi ta da sallah ana samu nishadin aka cika sallah Allah ne samu dace to kun ga sai yake cewa asqalu salatin alal munafiqina salla mafi nauyi akan munafikai shine salatul isha'i wa salatul fajr sallar isha da sallar asuba sune mafi nauyi akan munafikai sai ce walau ya'lamuna ma fihima da a ce su munafikan sun san alkhairan da ke cikin waɗannan salloli guda biyu la'atawhuma walau habawan da sun zo waɗannan sallolin koda da jan gindi ne jama kun san jan gindi da hausa ko irin rarrafan yara ɗin ko ba haka ba ma'ana mutum bai da lafiya kafa shi ta murguɗe ba zai tashi ba to koda da jan jiki haka yana motsa yana muskutawa da ba zai da sallar isha asuba ba shi ba ba zai da sallar isha ba shi ba ina fata mun fahimci wani abu kaɗan daga cikin abin da annabi ke ishara shi ne hadisi makaranta muslim annabi ke cewa duk wanda ya sallar isha a cikin jam'i ya kuma yi sallar asuba a jam'i to za a rubuta mai daren gaba ɗaya daren ya raya shi na ibada ne ina fatan fahimta kana cin kana bacci amma ana rubuta maka ladan sallah kake a daren gaba ɗayan shi sakamakon ka rutsa waɗannan saloli guda biyu kai a cikin jam'i kai Allah taimake da ku gaba ɗaya mu kula da wannan abu alkhairi malam kaga kamata mu dai zama masu bukai kenan dan ka samu cikakken ladan ina fatan kwanci wannan abu so wannan shine da bike ta law allawai alamna fihi mal atawhuma wa law habwan da sun san abin da ke cikin wa'annan salatu ko da jingin dida sai sun zo sai annabi ce wa laqad hamamtu an amra bis sala ba shakka na yunkura in ba da umarni da yin sallah ma'ana kira sallah fato qama ata da iqama summa amara rajulan sai umarci wani mutum fa yusalli bin nasi mutane sallan ce kai shiga kalimanci sun ma'an ɗalika ma'iya birijali sai in juya ni da wasu mazaje ma'ahun huzu muhammin haɗabin tare su akwai dami-dami na kiraruwa na itatuwa kawai ta ƙaƙe dami-dami na itatuwa ila ƙaumin lanshanu na salata in je wazan jama'a da ba su halatta sallah ba a harrika alaihim biyu tahun in je in ƙone gidajensu da su a ciki bin nari kuma da wuta jauna fatan fahimta duk wanda tsarkacin dalilin mana sallar jam'i wajiba ce kuma cewa ka kiyaye kasala musamman a cikin wayannan salloli din kasala a kowace sallar laifi ne to amma wannan tafi nauyi dan kafi kama da munafikai kana kasala wayannan Allah shi kiyaye wasu kuma ka ga akwai wani bala'i kuma yanzu wasu ba kasala ce ke abin nan ba fa kawai zai cinye daren shi ne na chatin sai an ce as-salatu khairu min an sai bingire sai an gama sallar tsaf bai ma san me aka ba sai rana ta fito tsaf zai tafi aiki ko zai abin sannan zai tashi sallah din wannan faddin masifu ne jama'a baya halarsa mana sun jin albani ya ce in ka san ma za mu kamakar to wannan abun duk bai halarsa gare ka ba tun farko kan ma kai imam muslim ce haddathana muhammad bin rafi'in qala haddathana abd arrazzaq qala haddathana ma'mar an hammam bin munabbih qala hadha ma haddathana abu hurairah عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد هممت أن أمر فتياني أن يستعد لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم تحرق بيوت على ثم تحرق بيوت على من فيها imam muslim ce haddasana muhammad bin rafi muhammad bin rafi ya ba mu hadisi qala haddasana abdurrazzaq yace abdurrazzaq ya ba mu hadisi qala haddasana ma'mar yace ma'mar ya ba mu hadisi an hammam bin munabbih daga hammam dan munabbih qala hadha ma haddasana abu huraira wannan shine abinda abu huraira karantar da mu an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa zakara ahaditha sai ambaci wasu hadisai min ha daga cin hadisan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa laqad hamamtu an amura fityani na yunkura na yi mantu umarci wasu samari nawa an yasta'iddu li su shirya su kintsa min bi huzamin min haɗabin su kintsa min dami-dami na itatuwa sun ma'amurar rajulan yusalli bin nasi sai umarci wani mutum kuma yi mutane sallah sun matu haraku buyutun alaman fiha a ji a ƙona wasu gidaje da waɗanda ke cikin gidajen shi ne to haraku buyutun sai har ƙona wasu gidaje alaman fiha akan waɗanda suke cikin gidan kaga wannan ƙarin ya ƙarfito mana kenan har da su ba za ce assalamu alaikum fito za a ƙona gidanka ba ne zai ji wuta ne kawai ranar ta tashi a ko'ina allah shi yayi مالك سوى حدثنا زهير بن حرب وابو قريب واسحاق بن ابراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن عصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه مالك حدثنا زهير بن حرب مالك زهير بن حرب يا حديثي وابو قريب ده ابو قريب واسحاق بن ابراهيم ده مال اسحاق بن ابراهيم عن وكيع ده وكيع an Ja'far bin Burqan daga Ja'far dan Burqan an Yazid bin Asam daga Yazid bin Asami an Abi Huraira daga Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shi kuma ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama binahwihi da irin shi shi hadisin da ya gabata kenan hadisin wa kenan Abu Salih daga Abu Huraira sai malin cewa haddasana ahmad bin abdullah bin yunusa qala haddasana zuhairun qala haddasana abu ishaqa an abil ahwasi sami'ahu minhu an abdullah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama qala liqaumi yatakhallafuna an al-jum'a laqad hamamtu an amur rajulan yusalli bin nasi thumma uhariqu ala rijalin yatakhallafuna an jum'ati buyutahum مالك حدثنا احمد ابن عبد الله مال احمد بن عبد الله بام حديثي دن يونس قال حدثنا زهير يتي زهير يا بام حديثي قال حدثنا ابو معاويه يتي ابو معاويه بام حديثي عن ابي الاحوص دغ ابي الاحوص سمعه عن ابي الاحوص دغ ابي الاحوص سمعه يا دي wannan hadisi an abdullah daga abdullahi annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ce lalle manzon Allah tsira da mutala tabbata a gare shi qala yace li qaumin ga wasu mutanen da yatakhallafuna al-jum'a suna kin zuwa sallar juma'a yace laqad hamamtu an amru rajulan lalle na himanta umarci wani mutum yusalli bin nasi da zai mutane sallah summa uhariqu ala rijali sai in kona wasu mazaje mene buyutahum gidajensu to wannan ya takhallafu na aljuma jumla ce itiradiyya ina fatan ko al-irabi bata da mahalli ko baka ba jumla itiradiyya la mahalla laha min al-irabi ko da jumla du'a'iyya da sauransu ma'anar da ka take shine summa uharrika ala rijalin buyutahum yatakhallafuna al-jum'a sai je kona gidajen wasu mutane waɗanda suna mene suna kin fitowa sallar juma'a sakamakon haka saka canca kona masu gidaje jama'a fanci wani abu ko kamar da ce kaga hadisi yana faɗin wasu saboda ya ba da more emphasis a kansu ne kawai amma duka sallar da kake yi za ta jawo mutum irin wannan bala'i da fatan da inda ko Allah ya tsare mu to abu na farko za mu fara tattauna a kai shine jama'a malamai sun kasu gida biyu game da mene hukuncin sallar jam'i abinda muka gada a mata abinda muke karanta shine sallar jam'i mecece ina musahabi ce ko tana ga cin musahabi cikin fada'i in kai shikenan abin nan to ko ce sun kasu gida uku akwai mazhabin da kuma suke gani sallan ma gaba ɗaya sharti ce sai a cin jami ba yadda za ka yi ka sallah ba a jami ba ta amsu sai inda wancan uzurin da aka amfata rashin lafiya tafiya da sauransu su ne suwa kenan irin su ibn hazm az-zahiri su sun sa da dawud zai sun sa cewa sallar jami sharadi ne na ingancin sallah din idan har ba kai a jam'i ba to kamar ka bar alwala ne a sallah ina fatan fahimta based on waɗannan hadisai ku ɗauki muhalla ibn hazm ya tattauna sosai ka san halin shi ya jajjawo karatu da yawa a ciki eh mun malikiyar sau sun ce kuma ba wajibi ba ce ma ballanta zama sharaɗi tana nan a musahabi ne amma wasu mazhabun suna ganin akan mene a wajiba ce har daga cikin ɗaliban da wanda zai akwai ganin a matsayin wajibi ko ku a ce farilla ce farilla ta aini kan irin kamar imamu shaukani da irin mazhabar su shafiya suna ganin cewa wannan farilla ce ita sallar juma'a din a sallar jami'i din wannan ra'ayi na farko na wancan gaskiya an samu gulwi la'ayin yan zahiriya da ke ganin shar'i ce saboda mene hadisin karanta ko ku ba bai kan malu bukhari muslim bai kawo shi a wannan ba amma zai kawo cewa salatul rajuli shine ya karanta shi mun ya kawo shi kai salatul rajuli fil jama'a tafdulu ala salati fi baiti ko abin nan auka makala sallar da mutum zai a jam'i ta fi falala da sallar da zai shi kadai to kaga cewa abin nan sai annabi yana mene fifiko da falala ne waccan tafi wancan dai kuma a ce ba ta yi ba tana da nata falalas kun gane tafdulu annabi ce tafi tana karamma wanda mutum ya a gidansa ko kuma a kasuwarsa wannan yana cewa to lalle ilin sallan ma idan mutum ya shi kadai sallar shi nauyi ya sauka a kansa ina fatan fahimta kuma sallar shi ta yi amma yi mummuna asara ce na wannan ladadin sannan wannan asara ba wai tana da punishment a ƙarshen ta ita ma shine ta kai ga hatsari kona mai gidansa da dukiyarsa ina fatan fanke wani abu da haka magana cewa sharaɗi ce ba sharaɗi ba ce gaskiya magana kuma cewa musabi ce a ta wuce musabi kamar muka bayani in musabi ne ai ba za a yi ma kowa a ƙuba akan wannan hukuncin ba ina fatan fahimta da hakan kalli dalilin cewa shine sallar jam'i ne farilla ce ta yadda annabi ba sauƙi bai ba sassauci ba za mu zo mu karanta babu maiko na gaba wani sahabi ba kawo ya zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda jagora ga kwazazzabai ga kaza kaza ka mun sauƙi in sallah a gida annabi ce babu komai sai da juya tafi sai annabi ce kana jin kiran sallah sai ce eh annabi ce to ka halarci sallah shine wani suka ce to in ba a wasu kowa ba kawo sauƙi ba ba wanda za a mai sauƙi akan kin zuwa sallah da haka wanda ya ƙi zuwa sallar jam'i ya ji kiran sallah ya yi haramun ya aikata babban laifi sosai kuwa amma in yi sallar shi ta yi e ta yi tare ɗaukan mene dakon wancan laifi ɗin kun gane magana wani shi ne a dunkule tattara da malamai suka yi in kana son kaga tattauna mai yawa ka ɗauki littafin wannan abu malik sai na fiƙe suna ya tattauna matsalar dalla-dalla haka nan mai subudu salami abinnan amir san'ani da kuma wannan shi sheik muhammad ibn al'adar tobi shi ma ya tattauna matsaloli insha Allah ta'ala kuma za ga wani abin da na gaya maka ala samu dace son so mata kuma ba hukuncin sallah su akan su ba su ma akwai wajibcin yin sallah jami'a akan su a su yanzu wannan hukuncin na maza ne amma su mata sallar jami'i halas ne a wajensu ba wajibi ba ne ballantana ce musahabi ba musahabi ballantana ce wajibi amma halas ne su zo sallah a cikin jami'i kuma annabi ya yi tsawa idan har za su zo cewa wai mazaje su hana su ko iyan su hana su annabi ya ce la tamnau ima allahi masajid Allah idan mata bayan Allah suka ci za su yi masallacin Allah karkace za ka hana su shi sa duk zafin kishi ne sai na umar matan shi na zuwa masallaci ba haka yake so amma bai iya hanawa ba ina fatan fahimta har bayan manzan Allah sassana ya ce ke atika ba za ki salla gida ce a don bai zan salla gida to ni amma kin san ba na so ya ce a to sai ka tace sai ka hana sai ce ni na isa in hana abin da annabi ce to shi in baka yawa zan tafi ko za ka riga ni ko riga ka ce ai abin da kamata ma mu ya riga ni ce to sai ka zo ta ja hijabi ta tafiyar ta ina fatan fahimta da haka yi halas ne hayyawa har gobe idan mata suka ce ga wajen ci na mun aje masu su zo duk mutan unguwanni suka ce zo sallah ga waje na mun tattalin masu har da bayi ko da alwarta ta kare ina fatan fahimta amma annabi ya kwadaita da su sallah a gida ina fatan fahimta wani abin ya kwaɗe da mene si sallah a gida musamman iya zama za zo da fitintunu iri-iri su suna sa ado suna maza fari suna wasu abuwa haka to ka gyaran fitina kenan abin ina fatan fahimta amma dai dan zo si sallah sannan kuma lokacin akan samu fa'ida na zuwan matan masallaci fa ta yaya shine za su ji wa'azozi da darsa da ake wa mazaje su ma sabanin suna zaune a gida shiru wasu ba sa jin komai a ciki amma an tashi za a yi demonstration din wata ibada a masallaci za su ji za su gani an zo da wani faɗakarwa da bayani za su ji za su gani a masallacin ina fatan fahimci wani abu wata kuma za ta samu relief mai sun faɗa da mai gida ta fito masallaci na ɗan zauna lafiya to dai danganta tun da kaga annabi hana ba sahabbai kuma su hana ba har aisha take cewa da manzo Allah na wata illa da ya hana ku sallah amma ba wanda ya hana tun da kaga annabi hana kuma ce kar a hana su to ba haka karan ba haka karan zuba annabi da wani dokar ba ina fatan fahimta da haka in za su ya halasa jama'a fahimci wani abin ko sannan kuma ya halasa in a cikin gidajen saka su jam'i din kun gane ya halasa su mene su jam'i a gidajensu haka samu wata a samu wata mata a cikin su ta tada iqama wata ta tsaya ce mene ta yi sallah tsakaninsu wasu malamin sun ce za su iya kiran sallah an tambaye sabi wani ce ba zai iya hana zikirin allah ba dina na abu shaiba ibn abi shaiba diya kawo cikin al-musannaf kun fahimta da aka ya halarsa su sallar jam'i mata a gida amma wajen tsayawa sallah din limam ba kamar yadda liman da maza ke yi ba a za ta tsaya ne limami a tsakaninsu a cikinsu sahun gaba a sau daidai da za a tsaya sai dai ita ce a tsakiyarsu haka in son mutum goma sha ɗaya ne biyar damanta biyar hangunta ita ce tsake a ciki kenan kun gane misalin ai to haka za a yi sallan mata ba a wuciya gaba ina fatan kwanci wannan abin dawa mata sabai suna wannan suna yin sallar jami a gida kuma in waraka ita ma tana limanci ko da yake akwai wasu suna ƙwarin su raunata shi hadisin in waraka amma dai ya tabbata daga asare daga sabon manzon Allah mata suna yin sallah suna kuma yin jam'i din jama'a fanci wani abin ko sai dai ba sa wa maza jam'i yauwa ba za su maza jami'a ba kamar yadda aka samu ta shaidana a germany ba wai ita ma ta zama limamin juma'a wai gender equality da shi is fighting on abinnan gender equality musulunci bai daidaita abinnan jinsi ba in ji su ba ina fatan fahimta da haka sai ta samu wasu wawayen mazaje wai musulmai ita kuma musulma sun ta aisha ne ko menene namun sunan matar dai an sa ta a youtube an ta yawo da shi a lokacin malamai sun ta maganu akan abuwa din waitin za ta kawo musulunci na musamman kuma ba wannan ne ɓanna da ta ba wai ba ce da a yi sallah da larabci kaɗai ba sai ana ana fassarawa ko ku ga sallah ba ne allahu akbar allah ji kanku ina fata an bayyanta ga mazaje sun haɗu wajen su ashirin ko talatin a waɗan ɗaki aka yi juma'ar ma ina ji suna tsoro ne suka cike lungu suka yi ina fata an bayyanta shi da suka shiga ita ce limamiya to matsala ban ga hudu ba da ba a sa hudu ba ba an fahimta ko ta yi ko ba wata shiga ta musulunci irin dan kallabin nan ne haka aka dan rata shaka da siket haka rabin kafafun kuma a waje ma irin da ya cikakke iska din nan kawai mala wai ta kabbara ce Allahu akbar bismillah in the name of Allah the beneficent and merciful alhamdulillah all thanks be to Allah haka haka ake sallar ana yi ana fassarawa wannan duk duniyanci ne duk duniyanci ne kuma demokaradiyanci ne shiga cikin musulmi shine kullum wai so muke sai mun burge wa mutanen gabas ne ban gatan abin da jawo ana ba dole wai sai an burge sai abu munuwa ta addinin musulunci waya daidai da zaman da ake ciki kuma daidai da zaman muke ce a daidai da tunanin arnan duniya so ake wai sai an burge an kai ga haka din dina ga ci abin da ake kashe musulunci da shi ƙoƙarin ano cewa wani musulunci ai bai saba da madiya rayuwa madiya da ake ciki ba rayuwar duniyanci rayuwar birninci rayuwar zamananci so ake sai an gamsar da wani abu shi sa ga samu musul suna sallah wai ana fassarawa saboda mene wai a yi a mai da abu ya zama equals yanda namiji ke zama liman ya kamata maza to kada ka ji wani kasan demokuraɗiyya ce what man can do woman can do even better shine ake kokarin wannan abu to wallahi ba shi a musulunci shi addinin musulunci addini total submission ne to the will of almighty god ba ka da nayi ne kawai ya Allah ya ce kawai shine da ittabi ma unzila ilayka min rabbika wala tattabi'u min dunihi awliya ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ko ku ba abin aka sauka bi ne namu shi addinin musulunci ne bi da da'a ne ba na kirkira ba ne da ganin ina ganin ya dace a wasu addini sai kai wannan amma a musulunci kana ganin ya dace wuta za ka tafi ba a cewa kai kana ganin ya dace ga yadda kake gani bayan ga yadda Allah ya ce gano ce ba a wannan za ka zama arni in kana yin haka ina fatan ba da kuma za ka zama ba kadar wani alkiyama bi ne kawai naka annabi ya ce kaza kaza kaza to wannan shine wajibi akan ka ina fatan fahimta annabi ya ce ka tashi bacci kar ka tsumbula hannu a ruwa to kar ka tsumbula din kace to amma ni hannu lafiya lau ba ga komai ba ina fatan fahimta za ka zama ɗan iska za ka zama arna in kai wasa ina fatan kun fahimta wani abin annabi ya ce ka tashi ka shaƙa ruwa ka fyace saboda baka san ka za ka za ba kaka ce a dai gaskiya hanci na lafiya lau kun fahimta wani abin ko so addini ne na bi shi sa Allah ya girmama annabi Ibrahim jama'a kullu cikin sautul baqara abinda Allah ya fayyace an bada Allah faɗa ga Ibrahim bayan ya kawo sari sai yake ce mene ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله يجي waye zai kiyamaci tsarin addinin Annabi Ibrahim ai illa man safiha nafsahu sai wanda mai da kanshi dolo ya mai da kanshi susu su shashasha da kiki shine kawai zai kiyamaci addinin Annabi Ibrahim ina fatan fahimta Allah ce mene walaƙar istafai na hufin duniya kuma an yar mun zaɓe shi a duniya wa inna hufin akhirati lamina sali a ran kiyama daga cin salihan bayi me yasa sai Allah ka jumla ta alila sai Allah ce id qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijin shi ce da shi ba da kai bori ya hau qala aslamtu li rabbil alamin ibrahim nan take yace na ba da kai na ga Allah ubangijin talikai kun gane karatun da gini bi kuwa bai ce in to amma dai menene musuluncin ma a kawai dan take mi kauya kawai aslamtu lirabbil alamin to sai Allah ya bashi tukuici da wannan kalmar guda biyu ba wanda zai yi annabi Ibrahim sai daƙiƙi ina fatan fahimta sannan kuma Allah ce to mun zabe shi don shi yasa har yau a duniya kowa yana so ya danganta ga annabi Ibrahim kowa na so ya dangantu kirista sun yi runtu sun ce annabi Ibrahim nasu ne yahuda ma sai runto sun ci annabi ibrahim nasu ne mu musulmi mun ce namu ne ya za a kenan eh to kaga kullun kullun yadda i wasla bilaila ko ba haka ba kowa yana cewa nashi ne to sai shine Allah ya raba gaddama ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wallan yakun minal mushrikina Allah ce ibrahim ba bai hude bane ba ba nasare bane Allah ya kore sai ce mene a'a shi annabi Ibrahim musulmi ne mai kauce banna Allah ce walan abbe ma taba zama shi mushrikai ba ko kuma yahuda da sara ko mushrikai ne ina fata mu kaga yanzu Allah ya cap ya ciccibo ya jeho mana mu ga musulmi an sa ko ba haka ba annabi Ibrahim namu ne shi sa yan interpret da suke ta magana cewa wani addini barhamiya ne ko an ce suna suna ta program a gidajen talabijin barhamiya wai a zo addinin ibrahim wacin da dukkan mun ce mana da alaka da shi to duk a haɗa a cakuɗe ɗaya ai kwaɗo ina fatan fahimci wannan abin sai dai ku kuce wannan kwaɗa amma muni ba mu ci shi ba wallahi dai ba zan ci wannan kwaɗan ba har abada gara mutu da wannan kwaɗan a haɗa addinin musulunci da kafirci da duk a ce ɗaya ne a ba da ni wannan kwaɗan ba ko ku za ku ci ina fatan kwanci wani abu to wannan cakuɗa shi ne to inda ma za a ce za a yi barhamiya ɗin da gaske we agree a yi barhamiya amma me barhamiya ɗin ko ibrahimiya ɗin menene shi sai mu je mu karanta a karanta shi ibrahim ya bauta wa salib bai wata salib ba ibrahim ya jingina allah da bai jingina mashi ba ibrahim ya shirka ibrahim bai shirka ba ibrahim ya bauta gumaka bai bauta gumaka ba to ko kuma interpret har masu bauta gumaka kun ce duk a yi da su da masu bautan gumaka da masu tsumbarbara da masu kaza diddai a ji kowa ya ji ana yi da shi demokradiyya kenan mala to ibrahim dibbe wayannan ba ina fatan fahimta shi Allah ce hamtu haula hajatun fi ladhi fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajuna fi ma laysa lakum fi ma haka ne ko fi ma laysa lakum bi ilmun kuna ja'in ja akan kun zo kuna musu akan abin da ba ku da ilimi shine Allah ce musu ai ibrahim ma shi bai ma ai kafin Ibrahim ya kara shi ma min qabla an tazal tawlata ba azau ta sako da taraba ma ya kara shi tafi ta iya ta yaushe zama bai huda da haka ibrahim bai taba zama cikin wa'annan addini ba in har za a yi barhamiyanci ko za a yi ibrahimiyanci mun yadda a zo a list yaya ibrahim ɗin yake ina fatan fahimta amma ka ɗauko shirka ka ɗauko kafirki ya ce allah yana da hannu ka ce allah marowaci ne wannan kuma ya ce allah ya haihu wannan ce allah kaza kaza kuma da a ce a haɗa ɗaya kuma to shi wani ibrahim wani ne a wani yake shi ibrahim ɗin ko ko ibrahim ne ya ce muku allah ya haihu allah marowaci ne allah kaza da kaza amma bata ce zalla ake kaɗawa ganga a duniya ake tallata ta da kuɗaɗe manya duk wanda shiga wannan shegantaka sai an ga ingiza shi an ga nuna shi a nuna shi a talabijin a nuna shi a jarida a nuna shi kaza ana nuna shi gwardo ne mai son zaman lafiya ne mai son kaza in ka ce a'a akwai matsala ce kaga irin marasa zaman lafiya kenan ina fatan fahimta za ku ji ina yau magana akan wani abin saboda wannan abin cutar da ke cikin shi Allah ne kaɗai san abin da ke shar da ke cikin wannan abin kaga wannan maganan ban shiro ta bara tsaye a cikin wannan abin amma duk sanda aka ce mutane ba a faɗakar da su akan wannan lamarin ba za a gari kai musulmi ne amma a suna kawai saboda baya halarsa ko kaɗan musulmi ya inganta wani addini da ba musulunci ba malin suka ce wani ga cin abin da ke fidda mutum daga musulunci kaga cewa wanda ke kiristanci ma daidai ke kuma zai shiga aljanna ina fatan fahimta kaga musulunci kace musulma duk ɗaya ne da wanda ke shirka a musulunci duk ɗaya ne da wanda ke bautar tsumburbura ma da masu bautar shanu duk ɗaya ne hawan ɗan iska na cewa waya za a yi a ce wa'annan mutum muna da biliyan takwas yanzu a duniya ne ko mutane da ke duniya ne su total population na duniya an ce 8 point something billion ne ko ba haka ba musulmi na da 1 point something billion ko saura arna shine ke cewa to zuwa ne zuwa ce duk yan wuta ne duk Allah sai kona su a gani yanzu mai shine magana rashin taslimi rashin ba da kai ga Allah ne kun wada sunan musulunci kun gane wai da sunan musulunci ake wannan abu ina fatan fahimta to in dukan babayin Allah bane in ya gaba dama in ya sha yudhibukum wa yati bi akharina bi qaumin akharina wa ma zalika Allah bi aziz in Allah ya so ya ce duk zai murka duniya gaba ɗaya nawa ba nashi bane abinda ke faruwa suna kamanta Allah da mutane ne shi yasa duk irin su ne mujassima masu kamanta Allah da mutane a mutane idan kai haka kai wannan sai a ce kai zalunci saboda kai mu amma Allah kan shi ba mai tambaya la yas'alu amma yaf'aluhum yus'aluna kuma Allah ba ya saukar da shirya ba ga wa'azi ga annabawa ga ƙur'ani ga kaza kaza mutane kaza suka zaɓata da kansu ina fatan fanci wani abu to irin wa'annan suna nan da yawa a cikin irin wannan rarkake to matsalar shi ne in ba a wayar da kan mutane ba an yi wa mutane wa'azi irin da su malam albani jafar suka yi wa malam suka boko haram a ƙasar nan billahi lazin aka wasa abin da gani allah kiyaye kana nan ɗan kai zuwa fata baka ce wai malam wai me yasa ake kyamar arna ne ina fatan fahimta za ka ji mutum ya zo maka wani abin akwai wanda ya samu cikin abokanmu nan muke tare da shi a kaduna ke cewa wai shi wannan abubuwan da ake shi yana ganin addini ya kwaɗatar da an ga son juna yana ganin bai kamata ana sa kyama ga abin nan ba ko duk ƙarya ne duk wani fasu ko zauna ka ce wai zaman zumunci zaman kaza da kaza wallahi ƙarya ne soyayya wani ji yana son wani wallahi da ƙarya ce abin san shi haka saboda ba ni faɗa ba Allah ne faɗa Allah ne faɗa a Qur'ani tsaf ya ce mana wa'annan makiya ne kuma ɗauke su a matsayin makiya ina fatan fahimta dan Allah ce qul man kana addu'a li jibrila wa mikala wa mene qul man kana addu'a lillahi wa malaikati wa jibrila wa mikala wa israfila haka ne ko qul man kana addu'a lillahi wa malaikatihi wa rusuli ko ba wasulihi ko wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirina ina fatan fahimta anan so shi qur'an kanta sotin nisa'i kwanzar sotin ma'ida inda Allah sai da fikin out cewa wayannan makiyan mu ne musulmai ko dauke sotin al-imran me Allah yake faɗa mana halla ha goranta mana yi gori ha antum haula tuhibbunahum wala yuhibbunakum ga kuna kuna kuna son su amma su fa wala yuhibbunakum wa tu'minu bil kitabi kulli dukkan littafin da Allah ya saukar ku kun imani su wa idza laqukum qalu amanna idan suka fito ce eh ai mun yadda ai da azwa zauna a hada kai wa idza khalau addu alaikum al anamina min al idan sun kauda ba ya ma ban sari ya ma ba harbe shi ba ya ma ba a jefa masu virus ba su mun mutu ya ba a kaza ba sai su ta suggestion na bala'i da hau kanka addu alaikum sai Allah ce bai ce ma ba addu alaikum an mila ba suka ce ba anamil haka zaka suna cizon yatsa ya ku minal ghayb saboda kaushin da ke cin zukatansu wai duk wannan nasocin sai a ce mu aje su kawai mu je muna son su duk mu ta kaunar su kawai bayan kuma Allah ce mana sai mai kashin ayi ma addu alaikum alaramina Allah ce qul mutu bi ghaibikum qul mutu bi qad bayyana alayati liqaumi eh liqaumi yaqiluna ko sai Allah to Allah sai ce mun dai muku bayani gashi nan to kuma wannan shine siffar su gashi na cikin su jama'a idan Allah yake to haka suke da kyama da gaba da musulmai amma da an ce wal tajidanna ashadda an-nas adawata lil ladina amanu alladina qalu alladina qalu in al-yahuda wal ladina ashraku wal tajidanna aqrabahum mawaddatan lil alladina qalu inna nasara zalika bayana min qissina wa rubana annahum la yastakbiruna zuwa ƙarshe zai Allah ya mana wani abuwa da kuma Allah ce garin magdubi alaihi wala dalina Allah ce mana Allah ya fushi da wayannan wani batattu ne kuma sai a ce duk mu haɗe dai a daidai kun gane Allah ce wannan magadubi alaihi in ma mu shiga cikin su mu zama magadubi alaihi na kenan wannan zalimi to ne da za a bi ina ba ba wani hadin kai da wannan abuwa din amma a musulunci ya gama tsara komai jama'a musulunci ya gama za mu amala da waye da kirista da bayhude da wanda ma bai da addini ba wanda musulunci ya zalunta amma daga magana a kasuwanci za mu iya sayayya a wajensu su siya a wajenmu ina fatan fahimta za yi masa adalci sai na umar ya gaurin tsoho ya kawo jizi ya ce ba za mu ci gajiya ka kana tsofa ba kana yaro yanzu kuma ka mu ci gajiya ka yanzu ku je ku yanka mai albashi madadin jiza da ke kawowa ina fatan fahimta wata kawo kukan bashi kaza kaza ce aje a biya mata bashi duk wannan tsarin adalci ko ku auna gari tsakani da Allah ko Najeriya bai shi misali ba ku dauki Najeriya a misali tsakaninka da Allah yadda yadda kafirai da 'yan kudu suke warewa mun ce kudu saboda ana kallon majority ne ya arewa akwai musulmi akwai kafirai a kudu akwai musulmi amma can ya fi yawa ne ina fatan fahimta yawa to yin da suke zuwa su more rayuwar su ki jiki su kata su wala a nan wajajen namu mu muna iya haka a wajensu to su waye masu tashin masu rashin son zama lafiya kun gane maganar yanzu a zo na mu ba su gida mai kyau har filaye ka duba fili can wajen labintis da aka sai wani arne yamuri ya gina katon hotel ana na batar da ana zina da shaye-shaye da iskanci a wajen kai wallahi ko rumfa ce wajen a can garin su kai suka samu ba ni fa na shiga ne na shiga cikin su na gani akwai hanyar da duk sai ka samu inyamuri in ka saki hanya daga bakin titi kilomita goma sha biyar ya je wani ƙauye ya kama kemis ana ta wasa da rai an bashi gona yana noma haka ne ko ba haka ba to kai ka isa ai ba ka isa ba akwai inda in ka bi kai in ka ka wuce lafiya ka ce kai Allah ya so ni wallahi malam kuma zo su coci ba komai su je service ba komai har ma ka zo a ce ya je service auta ya je service ya do a ce mai kaza baka jin komai amma su haka abin yake ku rau makarantar mu nan ka je biyu ka gani ga sunan cankabe ka je biyu ke ka je bayaro ka je ka je ƙoron na moda ka je ina ne duk ga sana ka je suna su makaranta ka gani kai kai ka je ka karatun a wajen to su ayi marasa su zama lafiya kenan tsakanin musulmi da arna amma kullum sai ana nuna cewa musulmi marasa zan marasa zan san zaman lafiya abun bakin ciki shine manyan mu da su tashi muna ganin su ne manya sakare sai su ja baki su shiru idan wani matashi ya tashi ya bada amsa yadda ta dace sai ce to ba a son zaman lafiya wannan zai kawo fitina duk fitinin da ake shine maganganun da malama ake mai da mutum suke kawo fitina ce yake duk fitinin gasar na kasar waye kawo su fitinar farko da aka fara samu ta cin mutuncin da aka ga yan arewa a lokacin ta faɗo ne yana prime minister suwa suka yi in aka je Legas haka ake zazzagin su ta faɓalewa su saboda jari sun ɗauka ma sarkin kano shine annabin najin halam a saki sarkin kano a zaki sarkin zazzau a saki sarkin wane ne ya ce saddaune ce abin na ƙona masa rai saboda suna ganin wa'annan masarci da ƙima a lokacin su kuma suna ganin me za su saba su sun ɗauka na nema musuluncin haka a wannan dubbe ba sai da aka ba aka kashe haka ne ko ba haka ba suka bi suka kashe kuma suka wulaƙanta gawakin gawa ta faɓalewa gawa a kintola a kintola ne ko eh yawa kintola wayannan guda biyun aka aka yi musu aka wulakanta gawakin su kuma arna ina fata an kwanci wannan abu eh me ya faru kuma bayan cin nan wajen su dimka su murtala suka aka kashe murtala su ma duk su ne kuma wanda kashe ta sardauna wane ne ba musulmi ba ne cin zigu ne ci kuma aka zo kai wannan ta'addancin da aka zo gajojin murtala su dinka ne suka yi wannan kisan arnan tsakiyar arewa nan da su bi sallah kaka dan ce bi sallah ba sallah yake ba ina ba tan bujo na abu eh wayannan gashi nan wayannan abun gasu nan wajen abun da aka sake zuwa jumulki da aka yi abin nan duk zagawai nan irin attack da ake kawo waɗannan su ne lokacin da aka shirya baban gida jin mulkin oka haka suka ce sun yanke arewacin najeriya wai sun ba wa nijar ko ba haka aka yi ba aka yi tabba ta gashi allah ne fidda baban gida allah ne tsaurai sun gama shiri cewa gasar almajiri wane ne saboda suna ganin nan abin nan haka aka yi wannan sai da su ka ba musulmi ba ne ina fatan fahimta so duk irin wannan tashin tashin da aka yafa a Najeriya ga su ne suwa suka ja fara ba dai musulmi wanda suka ja fara mutum miliyar aka kashe duk su suka ja wannan kisan sannan kuma suka dawo ga wani man dukanu za su kuma har suna goyon bayan shi aka wani abin duk wani abubuwa din to har gobe muna cewa mu addinin musulunci mu ya karantar da mu zama lafiya ne amma bai karantar da mu wawanci ba mu ba wawaye bane ba daƙiƙai bane musulmai wayannan na sama dai kusan kusan yafe su saboda suna ganin abin da cutar da mu amma ba su cewa komai sai dai su zira ido shi kenan in wani ya bayani a ce aje a kama shi bai son zama lafiya to ai duk wa'incin abubuwan ba bayanan irin wa'annan bayanan suka tayar ba mu yanzu muna faɗakar da mutane su zama cikin hayyacinsu su zama cikin wayayu idan su a buɗe saboda abin da ke faruwa ne shine idan kuka tashi faɗa da mutum in ka zauna sai ya sa sanda da silifa dubu buge ka amma idan ya ganka a tsaye to shi kenan shi ma sai shaji na jikinsa ta zauna lafiya wasu abubuwan da kake ganin ko jihar daga an ce akwai jihar da an sharanta saboda shi ne kar a bar kafa a waban nan na ga wani fosin da wata yarinya ta a china wata kandi mai yawa kuma wadda kakana da wato akwai wani rana lasi wani biki da suka yi na na kasar china akan abin nan akan akan a kasar sakamakon wai ranar tunawa da kisan gilla da jafanawa suka yi wa canisawa a ƙauyen su mamansu ina fatan fahimta sai ta ce to amma ta iya hausa sosai ta faɗi wannan ne ba don wai sa abin nan ƙyama da ƙiyya ba amma don dai mutum ya tsira gidansa har kar magana don kasa an ce gajerar katanga mai sauƙin ƙetara kun gane hausa a yi shi ne mutum ya tsaya gyam inda ba zai zama mai sauƙin ƙetara ba shi ne globalization da ake ƙwarin wayar da mutane shi ne mutane su zama a banna in sun san ana ba da in ka san in kai za a yi maka za a zauna lafiya in ka faɗa za a faɗa za a zauna lafiya amma ka ga shi kenan kalalakin jawu fabidi wasfiri shi kenan kawai Allah dai ya samu dace to ala aita hal abin muke cewa shi addinin musulunci lalle addini wanda yake cikakke ta kowane bangare da lungunansa insha Allah ta'ala don haka sallah ta gace mai mal al'amara kuma sallamawa ake game da al'amarin Allah madaukakin sarki baka dama kana musulmi ka ringa ja'ija da Allah madaukakin sarki ko me ka zama ilimi ko me ka zama matsayi ko me ka zama kuɗi ko me ka zama a mukami ka zama kana da miƙa kai ga Allah madaukakin sarki kun fahimta zan cike muku da maganar suratul ƙarshen suratul baqara cewa Allah in tuburu ma fi nufusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah ko ku bayyana da abin ke zuciyarku ko ku koyi Allah zai muku hisabi akan sa sabai sun fice katin fes suka ce to an shiga uku kenan suka zo yar to ai mutum wani tunani mara kyau kan fado mashi a zuciya to ya za a mai hukunci har wannan abinda baka aikata ba ma sai suka zo ka samu manzon Allah rasulullahi ga ayar da Allah ya saukar an sa mu yi sallah mun yi an sa mu kaza mun yanzu tunanin zuci ma annabaran shi baci yace kuna so ku ga min irin abin da mutanen annabi Musa suka ga mashi ne ku maza ku ce samina wa tsana mana nan da nan sabai suka ce samina wa tsana to sai Allah kan zuciya sai sassauta din sai aka ce an yaba tunan zucin sai ce to Allah sakar da aya amanar rasul wal mu'minuna annabin ya imani da manzanin da, da sabon sun imani su ma dukkan su amana billahi wa mala'ikati zuwa ƙarshen aya sai Allah ce to gashi instruction sakamakon sallama Allah madaukakin sa kuka yi rabbana la tu'akhidha in nasina Allah ce qad fa'altu ya Allah in muka manta kaka muka manta muka yi nufi kaka kama mu da shi Allah ce babu komai ba za a kama ku da shi ba Allah mun gode au akhta'ana ko kuma idan muka yi kuskure mun nufin abu sai muka yi abin kuskure ba laifi ya zama kuskure ne misali ka harbi kibiya za ka harbo tsuntsu sai fada kan wani ba za ka maka da kuka kike kai ba amma za ka biya diya ba kaka ce na ce an yafe ba ina fatan fahimta yawwa Allah ce karfa'atu ko rabbana la tu'akhidha in nasina akhra rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu Allah ce ka duka ne har muka zo ga firin Allah ce duk an duk an an baku sakamakon sallamawa shi sa in an tashi fassara the meaning of islam is a wrong definition ka ce islam means peace wannan fassara ce ta 'yan demokuraɗiyya islam means what total submission to the will of almighty god ni ban son ce god din ma wallah ban san da zace bane almighty allah na fatan fahimta yawwa ko haka ba shine total ba a ce submission ba dan kaka rage wani abu total ka ba da kai gaba ɗaya ne kawai yau na fatan fahimta amma mean space wannan dimokuraɗinci ne musulunci to ai kun san musulunci ana nufin miss salama sai a budda wannan salama a babbige ku gaba ɗaya a hana ku motsi tarihi ne mai yawa tare zamu ga tsakurin kuma ga ganin kun gaji haka aka yi a ƙasar pakistan da wasu ana danko musulmai nan ma jos ku je ku gashi na jos an irin haka ku tambayi malam tukur almanar haka suka yi masu sai a zo a kakkashe mutanen ƙauyen kusa da sai sarkin garin sai a mu dai muna zama lafiya da ku shekara da shekaru sai ta hara mutanen ƙauyen su fulanin ƙauyen da hausawan sarkin arnan kenan mu dai muna zama lafiya da ku wa'ancan wawaye ne sun daɗe suna zaune lafiya amma sun zo sun kama rikici yanzu su wa'annan mu ba ruwanmu da su mu alƙawari a ɗauko babul a ɗauko ƙur'ani kowa ya rantse ba za a sake rikici mu ba za mu yarda da wanda kicin ba shi ko musulmi mai gaskiya ne sai su ɗauka da gaske ne ba za a rikicin ba sai mutanen ƙaudis suke jiki su ayi su sarkin garin su mai adalci ne sai sun gama fulan rana ɗaya zai zo su faɗa musu ɓam su kashe malam tukur da kuna jina wani abu yake ba da wannan bayani sai su su babbage wa'annan ɗin kuma sai can a samu ɗaushi ma sai su irin wannan abin haka wannan misalisa ana zuwa don ƙwarar mutane mu abin da muke musulunci shine mutane su iya bin allah maɗaukakin sarki saboda wani tatsuniyan shine muna kira mutane su gazgata ƙwar'ani su gazgata sunan manzan Allah su gazgata karantar manzan Allah salasalama maganin duniya ba ta zauna lafiya ba wa zaman lafiyar duniya waye kawo tan ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ko akwai mai musun cewa annabi ya kawo zaman lafiya a duniya to kuma za a zauna lafiya ne yanzu aka kwatanta abin da annabi Muhammad ya zo da shi ku duba yadda abin da America suke kuka da shi yanzu da duk kasashen duniya kaje kallon duk a dake sai ƙarya ne kowa da in abin da ke damun shi ina fatan fahimta kashe-kashe ne wane ne duk akwai abu da ke damu su ruguje tattalin arziki kowa cikin tsarɗar yake wasu tsiraru ne kawai a duniya suke ganin suna da abin nan suma suma Allah yana jefa masu tsoro a zukata in sun shirya nan kamar za su ci nasara sai ta balle tsaga sun firgita ba wani fulan da suka shirya ba ce suna da matsala Allah shi kyauta so za mu ja mulki ana insha Allah ta'ala abin fara dai Allah ka ba mu lada kurakure Allah ka yafe mana mu dai aqidan musamman a wannan makaranta ta daula da shine ban me da wata interfere ba ƙarya ce cuta ce kuma cin amana ne kuma cin amana musulmi cin amana arna ba za a ba arna su bincike ba su ma Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bi baina baina ma'asitika ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله ورث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا رحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله